بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu darasi na goma sha biyar da izinin Allah maɗaukakin sarki a cikin littafinmu a alamun sunnatul manshura laitika da ta'ibatin najiyatul mansura na ashekul hafiz ibn ahmad alhakami alaihi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci jami'u muhammad al'amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan unguwar bidawa cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna asubahi na 25 ga watan zulkada hijira alif da 447 wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan mayu watan biyar miladiya shekara 2000 da shekara 26 muna karatu a cikin matsalar imani malam ya mana karatu akan meye shi kansa imani da kuma kasancewar imani ya tattara gabar harce da kuma zuciya da kuma sauran gabai na mumini da kuma cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa yau za mu tashi kan tambaya ta 39 madalilu ala tafaduli ahlil imani fihi menene dalili madogara akan cewa masu imani suna fin juna a cikin imani a cikin imani ba kai ɗaya mummunai suke ba ba tsare kun juna suke ba imani wani ya fi wani kamar yadda muka sani cewa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin wannan al'ummar sun fi waɗanda suka biyo bayansu kuma mun sani cewa su kansu sahabban a cikinsu wani ya fi wani falala to wannan falalar ba komai yayi dalilin ta ba sai imani ƙarfin imani ne kamar yadda alkur'ani yayi ishara zuwa ga haka la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yace wanda ya ciyar da dukiyarsa don ɗaukaka wannan addini kafin a buɗe makka kuma ya yaƙi ya yi gwagwarmaya aka yi ɗauki ba daɗi da shi kafin a buɗe makka ba zai zama ɗaya ba da wanda sai bayan an buɗe makka ya shigo musulunci ya kashe dukiyarsa aka fita yaƙi da shi ba za su zama ɗaya ba domin wanda aka yi gwagwarmaya da shi kafin a buɗe makka ya fi cin kwakwa wadda aka yi gwagwarmaya da shi kafin a buɗe makka ya fi ƙarfin imani da juriya wanda sai bayan an buɗe makka ya imani ai ya samu garaɓasa lokacin tsoro ya ragu ƙalubale ya ragu kuma an ƙara yawa annabi sallama duka ya rayu da kowanne ɓangare allah maɗaukakin sarki ya ce to na farko ba za su zama ɗaya da waɗanda suka biyo baya ba sai allah ya ce wa kullum wa'adallahu husna amma kuma kowanne Allah ya masa alkawarin kyakkyawan sakamako kowanne a cikin ku sahabi ne mai daraja kowanne yana da matsayi a wajen Allah magana ake ta tsakani da Allah wani ya fi wani ba bai ɗaya kuke ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya ce almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if wa fi kullin khairun annabi alaihi salatu wasallam ya ce mumini mai ƙarfin hali mai ƙarfin imani da kakken mumini khairun ya fi alheri wa a habbu ilallahi kuma Allah ya fi sonsa minal mu'mini da'if sama da mumini mai raunin imani wa fi kullin khair annabi salama ya ce kuma kowanne alheri ne a cikinsa mumini mai ƙarfin imani alheri ne mumini mai raunin imani alheri ne kowanne Allah yana son sa amma magana ake ta tsakani da Allah wani yafi wani haka wannan fifikon haka ne Allah ya hukunta a tsakaninmu musulmai muminai wani yafi wani kusaci da Allah wani yafi wani karfin imani ba wani musulmi wanda yake musu akan wannan dalilai waɗanda suke tabbatar da haka nassin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da yawa to shine malam ya bude wannan shafin domin ya baka wani abu na dalili da zaka ƙara fahimtar cewa muminai a cikin imani ba bai ɗaya suke ba ba bai ɗaya suke ba akwai mai ɗamara akwai farar hula to shine malam yace meye dalili akan masu imani sashin su yafi sashi daraja amsa tana cewa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna as-sabiquna ulaiikal muqarrabuna ila qawlihi wa ashabul yamini ma ashabul yamini a waɗannan ayoyi da malam ya kawo cikin suratul waqi'a tun daga aya ta goma ne har zuwa aya ta ashirin da bakwai yadda Allah maɗaukakin sarki ya kasa wannan al'umma kashe uku ne ma amma tun da ana magana akan muminai ne to su muminai sun ci kashi biyu su kuma kafirai ‘yan wuta su ne kashi ɗaya shi yasa farko-farkon surar Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kuntum azuwajan salasa kun kasance wato ma'abota rayuwa da juna kashi uku azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun su ne kashi uku akwai ashabul maimana yan hannun dama akwai ashabul mash'ama yan hannun hagu yan hannun dama yan aljanna ashabul mash'ama yan wuta akwai kuma wasabiquna sabiquna akwai kuma yan fintin kau waɗanda sun riga da sun tsere sun yi fice wato sai ayoyin suke gwada maka cewa a cikin aljannar ma akwai fa waɗanda sun riga da sun yi fice a aljannar ma shi shine Allah ya ce wasabiquna sabiquna waɗanda a nan gidan duniya suka tsere a yin ɗa'a suka tsere a imani to asabiquna su ne a lahira ma suka tsere su sai dai a kalle su su sai dai a yi sha'awarsu su sai dai a yi mamakin al'amarinsu kuma tsayawa suka yi a duniya suka nuna ba su san daɗi ba ba su san daɗin jikinsu ba suka nuna ba ƙawar duniya ce ta kawo su duniya ba da haka suka tsere to a lahira ma haka za a gansu a cikin haskensu sun ainihin wato sun riga sun tsere wa kowa Allah ya ce ula'ikal muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda aka ja su jika su ne almuqarrabun as-sabiquna su ne almuqarrabun Allah maɗaukakin sarki ya kusantar da su ya karatar da su sama da kowa fi jannatin na'im kuma Allah zai sanya su cikin aljannatai na ni'ima sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina Allah ya ce akwai su da yawa a cikin mutanen farko amma a ƙarshen zamani irin su ba su da yawa shine sullatun minal awwali mutan farko suna nan da yawa ka duba sahabbai mana sahabbai ai sun cinye tafiya as-sabiquna as-sabiquna cikin sahabbai ka iya cewa kusan dukkanin su idan ka kasa ka sahabbai kashi 100 zaka ce as-sabiquna as-sabiquna a cikin su sun kai kashi 90 a cikin 100 sauran waɗanda suke da rauni da waɗanda aka kakka masu da laifuffuka da kurakurai ba za su wuce kashi 10 ba kuma su ma sahabbai ne kuma suna darajar sahabban kuma su ma za su shiga aljanna so tserarrun su suka fi yawa ninkin ba ninkin wadda suka tsere amma a cikin mutanen farko yanzu a cikin irin wannan al'ummar tamu idan ana neman irin sahabbai ai za a daɗe ana shafa tafiya irin sahabbai a cikin wannan al'ummar tamu ai za a daɗe ana shafa tafiya wanda kowa da kuka neman taro da sisi to sai ya zama allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin mutan farko to as-sabiquna as-sabiquna suna da yawa amma a cikin mutan ƙarshe su ne kaɗan shi ne sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina ala sururin mauduna Allah ya ce za a tanada musu gadaje waɗanda suke na saƙa ala sururin mauduna muttaki'ina alaiha mutakabilin za su kishingida akan waɗannan gadaje suna fuskantar juna muttaki'ina alaiha mutakabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abarik wa ka'asin min ma'in yara waɗanda suke dawwamammu a gidan aljanna za su dawwama aljanna kuma za su dawwama a yarinta suna ɗebe kewa za su rinka zagawa suna kaiwa suna komowa bi akwabin da kofuna akwab daga kof kof kuma shine kofi mara hannu kamar kofin tangaran wadda ake ɗaukar ruwa a cikinsa ba shi da hannu ba shi da marika akwai kofi na isa mara hannu na tangaran mai yalki wa abarika abarika daga ibrik shi kuma ibrik kofi ne mai hannu wa ka'asin shi ma kofi ne amma cike da wani abu shi sa aka ce mimma'in cike da abin sha la yusaddauna anha wa la yuzifun in sun sha abin shan ba za su yi ciwon kai ba ba za su yi maye ba ba irin na duniya bane ba baya bugarwa baya sa ciwon typhoid baya sa ciwon ciki babu ciwon kai ba komai shine wa ka'asin min ma'in waɗannan su ne as-sabiquna su ne as-sabiquna wanda suka tsere to sai Allah madaukakin sarki kuma da ya tashi magana akan ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin to kuma su waye ashabul yamin mun ji as-sabiquna as-sabiquna wadansu na musamman ne to ga wasu kuma ashabul yamin wa ma adraka ma ashabul yamin su wane ne kuma ashabul yamin bal labarin ashabul yamin to su ma yan aljanna ne amma ba su kai as-sabiquna daraja da martaba ba amma su ma yan aljanna ne ka iya cewa su ne sauran yan aljanna aljanna kashi biyu ne da asabiquna da ashabul yamin ashabul yamin kuma su ne suka fi yawa saboda saboda me saboda su ne za a same su da yawa a cikin an same su da yawa a cikin mutanen farko an same su da yawa a cikin mutanen ƙarshe shi sa da Allah ya ambaci irin sakayya su fi sidrin makhdud wa talhin mamdud an ce sidrin makhdud wato bishiya ta magariya wacce take mara kaya wa talhin mamdud da kuma bishiya bishiyoyi waɗanda suke masu ganyayyake da ƴaƴa waɗanda tun daga sama har ƙasa ƴaƴa ne rancas wa zillin mamdud da inuwa inuwa iya ganinka inuwa ce a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce aljanna akwai bishiya guda ɗaya wadda mai tafiya mahayi zai yi tafiyar shekara ɗari a cikinta bai wuce ta ba wa zillin mamdud inuwa mai tsawo wa ma'in maskub da ruwa yana gudana yana gangarawa wa fakihatin kasira da 'ya'yan itatuwa masu ɗimbin yawa la maqtu'atin wa la mamnu'a ba za su katse ba ba za a ce rani yayi sun kare ba ko ko ko kuma bazara ta yi sun kare ba ko kaka ta yi babu su ba lokacin yayin su bane la maqtu'atin ba sa yankewa wala mamnu'a kuma ba a hana dauka wannan kowa bane na ɗayan aljanna ne haka Allah ya tanada ba a hana cira ba a hana dauka ba a cewa yanzu ba lokacin dauka bane sai an jima mm la maqtu'atin ba za su katse ba wala mamnu'a kuma ba a hana tabawa wa furushin marfu'a da kuma gadaje waɗanda suke ɗaukaka inna ansha'nahunna insha'a da kuma mata Allah ya ce da muka kera su kerawa ta musamman yan duniyar ma sai an sake musu kira an mayar da su irin na yan aljanna saboda idan suka je su a irin siffa ta matan duniya ba za a kula su ba daga nan kuma sai su shiga bakin ciki kuma aljanna ba bakin ciki don haka sai an sake musu samfuri an sake musu frame an sake kira shine injina ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara muka sanya su ‘yan mata budurai babu tsohuwa ba bigaggiya dukkansu ya sun zama ‘yan mata waje alnahunna abukaran uruban waɗanda suka iya soyayya suka iya ba 'yan ba ruwana ba a turaban kuma tsarekun juna shekarunsu kusan daidai wa daida li ashabil yamin Allah ce wannan duk sakayya ce ga ashabul yamin kaji ba su ma ashabul yamin din can fa an yi as-sabiquna sabiquna ashabul yamin ne ba sauran farar hula sune masu wannan sakayyar Allah ya ce sullatun minal awwalin to su kan irin waɗannan ashabul yamin cikin mutan farko akwai su da yawa wa sullatun minal akhirina kuma a cikin mutanen karshe ma suna da yawa kun ga ba kamar as-sabiquna ba as-sabiquna mutan farko sun fi yawa amma a mutan karshe babu irinsu yanzu sai daddaya kamar sahabi a yanzu ai sai a hankali ai ko masallaci ka je ka zaka samu kamar sahabi ba balle a cikin gari don haka amma idan ashabul yamin ne akwai su da can da yawa nima akwai su da yawa mutanen kirki ga sunan kaca-kaca ga sunan kaca-kaca a wannan lokacin din ma suna nan da yawa na Allah to in dai waɗannan ne to yanzu ma akwai su jingim shine sullatun minal awwalina wa sullatun minal akhirin to waɗannan ayoyi da malam ya mana ishara zuwa gare su abin da yake so mu ɗauka a cikin su shine ayoyin sun gwada mana cewa muminan hawa-hawa ne matsayi matsayi ne a wajen Allah to kowannan kadai ya ishe ka gane cewa ba kala ɗaya bane ba shine saƙon da ke cikin ayoyin da malam ya ce wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun ila qawlihi zuwa faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ashabul yamini ma ashabul yamin shina akwai asabiqun akwai kuma ashabul yamin wa qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'imin وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وإنما أتكين نفس سورة كرشة كرشة سورة الله تعالى يتي فأما إن كان من المقربين يا يند الله يي بياني أكن يند dan adam yake shiga wani hali idan an zo daukar rayuwarsa la mahalata kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar mutuwa ce كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام duk wanda ke ban ƙasa zai ƙare in banda ubangijinka ma'abocin ɗaukaka da karamci shine wanda ba halittarsa aka yi ba ba a yi lokacin da babu shi ba don haka ba za a yi lokacin da zai ƙare ba amma in ba haka ba kowa zai ƙare don haka idan aka zo allah ya tsara wa kowace rai ajali to shi ɗan adam lokacin ajalinsa idan ya yi masu karɓar rai idan suka zo karɓar rai za su karɓi ransa ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya yi wasiya ko bai yi wasiya ba ko ya yi sallama ko bai yi sallama ba ko da jinya ko ba jinya ko ba a gida yake ko ba a gida yake ko ba a gida yake ba ko da masoya a kansa ko ba masoya a kansa su mala'iku masu ɗaukar rai in su zo ɗaukar rai ba abin da ya dame su da kowace irin matsala kuma duk ƙurar da za su bari a baya ba za ta hana su aikinsu ba ke sa sai mace ta haifu jariri yana ihu su ɗauki ranta su bar jaririn yana ihu ba abin da ya dame su mai zai faru daga baya abin da aka sa su kenan abin da zai faru daga baya ba kayansu ba ne ba su shi sa mutum ya kiyayi wannan ranar ba wata gata ko kuɗi ko mulki ko girman gida ko zurfin gida ko wata ko miye mutum yake da shi idan sun riga sun zo su ba sa jin bari ba sa jin a yi haƙuri shi wanda suka zo wajensa shi kaɗai ne ma yake ganinsu waɗanda duk ba su zo wajensa ba to duk yawan jama'a da suke kan mai mutuwa ba za su ga mutuwa ba amma ta zo shi ya ganta ya ganta kware kwatan amma a wannan lokacin ba zai iya wani koke ba ba kuma zai iya magiya ba ba zai iya sanarwa kowa halin da yake ciki ba haka za su yi kayansu su kama hanya su tafiyarsu to sai Allah yake ba da labari ya ce me yasa idan lokacin da rai ya zo shi makoshi ya zo makogoro me yasa ba kwa karɓa ku maida yin har kun isa me yasa ba kwa mai da kuke bari a fitar kuna kuka kuna son mai mutuwan nan ba yadda kuka iya kuna tuna bayansa abin da zai biyo baya inda kuna da iko na kuma yadda wannan numfashin da kuma yadda numfashi an ci gaba da rayuwa amma Allah ce ba za ku iya ba har ma kalubale yake yi me yasa ba za ku yi ba to shine Allah maɗaukakin sarki da yayi wannan bayani za mu yi hukuncinmu a kansa bayan mun yi hukuncinmu yanzu ya rage fa'amma in kana minal mukarrabina idan ya kasance daga cikin waɗancan da aka ja a jika asabiquna kenan asabiquna sabiquna wanda suka gabata ba da Allah ce ulaikal muqarrabuna shine fa amma in kana minal muqarrabina amma in ya kasance cikin tawagar da Allah ya kusantar da su sune wasabiquna kenan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im to fa ya dace da hutu kuma ya dace da arzikin aljanna ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin amma kuma in ya kasance daga cikin ma'abota dama ashabul yamin wasu malamai suka ce su ne masu karɓan sakamakonsu ta hannun dama ta yadda ashabu shimal su ne masu karɓan sakayyarsu ta hannun hagu wasu kuma suka ce ashabul yamin su ne waɗanda larabawa suke ce musu marabauta ashabu shimal su ne waɗanda larabawa suke ce musu masharranta wasu suka ce ashabul yamin su ne waɗanda a ranar lahira su ne za a sanya su ta gefen dama ashabu shimal su ne za a tara su ta gefen hagu duk dai malamai sun yi ta zantuka akan mai ake nufi da alyamin da ashimal ko almaimana da almash'ama a cikin wannan sura wa amma in kana min ashabil yamini amma idan yana daga cikin ashabul yamini Allah ya ce fa salamun laka min ashabil yamini to ƴan uwanka ashabul yamin ma'abota dama sune maka sallama eh ƴan uwanka ire-irenka sune maka sallama sune maka marhaba lale shi yasa duk wanda zai mutu yayi kokari ya mutu a cikin rabo duk wanda ya mutu a cikin rabo to ana kuka bayan mutuwarsa yana dariya shi kuma bayan ya mutu kaga sabanin yadda yazo yazo yana kuka ana dariya to yayi kokari in ya tashi tafiya ana ta kuka shi kuma yana dariya saboda duk wanda aka riga aka cire masa ransa idan mutumin kirki ne to lokacin ne zai san cewa ashe ya wahala ashe ashe duniya tayi tayi wasan karnuka da shi da zaran an zare ransa to ya shiga hutu shine farauhun wa raihanun wa jannatu na'im ya riga da ya shiga hutu shi sa zaka ji ba shi na cewa Allah ya sa ya huta Allah ya sa mutuwa hutu ce lalle haka ne akwai wanda ana gama zare ransa to ya shiga hutu kenan na har abada na har abada in ba dan a duniya ake tsinkayar hutun ba da ya kwammace ma bai rayuwar duniya ba duk daɗin duniyan nan da muke ji sannan akwai wanda ana karɓar ransa to ‘yan uwansa ashabul yamini za su dinga masa marhaba lale suna yi masa sallama suna gaishe shi shikenan ya shiga wata daula ta daban nan kuma an zo ana ta ihu ana ta makoki ana ta daka fura ana daka shinkafa ana ta kunu ana ta wane ne ana ta hidimomi shi kuma yana can sun karbe shi hannu bibbiyu ana ta gaisuwa ana marhaban lale kai ma ka iso fa salamun laka min ashabil yamin to waɗannan su ne nau'i guda biyu na muminai da wannan ayar ta magana a kansu a wannan surar ta magana a kansu a farkonta kuma ta magana a kansu a ƙarshenta amma ta yi magana a kan kashi na uku a can wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridun wala karim innahum kanu qabla zalika mutrafin zuwa ƙarshe anan ma ta yi magana a kansu وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم amma ba su a cikin karatunmu a nan tunda wannan karatun namu yana alaƙa ne da muminai su kuma waɗancan kashi na uku su kuma 'yan wuta ne su nan karatunmu yana magana ne akan cewa muminai ɗin hawa-hawa ne to shi yasa mala yake takaitawa a iya kashi biyun baya ambaton kashi na uku abinda mala yake nufi da waɗannan ayoyin shine muminai suna da bambancin matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki a nan gidan duniya haka wajen sakayya gobe kiyama sai malan ya ci gaba da cewa wa ta'ala Allah ta'ala ya ce فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله wannan cikin suratu fatir aya ta 32 da Allah madaukakin sarki yace a abinan da Allah subhanahu wataala yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafin alkitab yana nufin alqur'anin nan muka gadar da wannan littafi na alkur'anin allazina istafaina min ibadina waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu sai ya ce faminhum zalimun li nafsihi alkur'ani an gadar da shi ga ainihin wato muminan wannan al'ummar abinda ake nufi kenan to su muminan wannan al'ummar su ne Allah ta'ala ya kasa su kashi uku anan ma'abota alkur'ani marika alkur'ani din sun kasu kashi uku daga cikinsu akwai zalimun li nafsihi mai zaluntar kansa shine wadda ga alkur'anin ga sako wa minhum muqtasidun cikinsu kuma akwai wanda yake mai takaitawa shi ba mai dukufa akan sako sabo ba shi kuma ba mai dukufa akan ibada ba bai shiga ba a lissafa shi cikin masu sabo ba kuma ba a lissafa shi cikin masu wato wato tsananin riko da addini wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah sannan cikin su kuma akwai wanda ya fintin kau da ayyukan alheri in sallah ne yana kan gaba in azumi ne yana kan gaba in sadaka ne yana kan gaba in kowane irin alheri ne ya riga ya tsere kuma haka ne muke kashi uku nan al'ummar musulmi ko da zaka same shi mai sabo ne kuma musulmin ne ko da zaka same shi kuma mutumin kirki ne daidai wa daida ko da za ka same shi kuma kowa yana faɗansa al'amarinsa sai Allah to waɗannan yana gwada maka cewa muminai a cikin imani hawa-hawa ne kala-kala ne wafi hadisi shafa'a ya zo a cikin hadisi da yake magana akan ceton ranar alkiyama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna Allah ya kurju minan nari man kana fi kalbihi wazin dinari min imanin Allah zai fitar daga cikin wuta wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da nauyin dinari na imani thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinarin min imanin sannan a cire wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin rabin dinari na imani wa fi riwayatin wata riwaya yukhriju minan nari man qala la ilaha illa Allah Allah zai fitar da duk wanda yace la ilaha illa Allah daga wuta wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira a cikin zuciyarsa akwai alheri gwargwadon nauyin ƙwayar sha'ira ƙwayar tsaba sha'ir sun mai yukhriju minan nari man qala la ilaha illallah sannan zai fitar daga wuta duk wani wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu burra matakar a cikin zuciyarsa akwai alheri gwargwadon ƙwayar burra gwargwadon ƙwayar burra kamar kace ƙwayar dawa ko ƙwayar gero ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan zai fitar daga wuta wanda yace la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazidu dharra matukar akwai alheri a zuciyarsa daidai da nauyin kwayar zarra kwayar zarra ko ita ce kwayar da ba a ganinta da ordinary gani haka sai in rana ta haska ko kuma wani haske ya haska sai ka gansu suna yawo a sama saboda rashin nauyi ne ba sa iya sauka ƙasa rashin nauyi ne to daidai da ƙwaya ɗaya a cikin wannan abin da kake gani idan akwai imani a zuciyar mutum daidai da wannan to ko an sa shi a wuta wata ran za a fidda shi a mai shi aljanna saboda wannan alherin da ke zuciyarsa na imani shi yasa duk yadda mutum zai yi ya yi tattalin imaninsa karka yadda kai magana ko aikin da zaka kafurta karka yadda kai magana ko aikin da za ka yi shirka domin waɗannan ba a shiga aljanna da su amma in ka ɗebe kafirci ka ɗebe shirka to ko an yi wa bawa azaba in dai akwai imanin wata rana za a fidda shi daga wuta a kai shi aljanna to amma kuma ka lalace in ka yadda ka shiga wutar ma ka lalace duk wanda ya tsara wa kansa cewa to tunda da wata ran za a shiga aljanna ai shikenan ya tsara wa kansa cewa ya yadda ya shiga wutar wata rana in ya zo ranar cirewa a cire shi a sashi aljanna ya shiga a kunsa to waɗannan dalilai da malam ya ambata suna gwada mana cewa wato imani masu imani a cikin imani hawa-hawa ne kala-kala ne matsayi-matsayi ne daraja-daraja ne har a lahira ma akwai waɗanda da imanin masu sun shiga wuta amma za a fudda su saboda imanin a mai su aljanna watan wata rana da ceton ubangiji subhanahu wataala ko da ceton annabawa ko da ceton salihan bayi to ala ayi halin mutum yayi kokari a imani ya zama ya tsere ya shiga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wannan ita ce lamba ta ɗaya da mutum zai fara nema Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya taimake mu wajen tattalin imanin mu ya karfafa mana shi ya sanya mu cikin bayinsa na gaba-gaba waɗanda ya kusantar da su Allah ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na yi kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah